أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin za mu tashi a kan babu na 274 wato babu na hai an ta najis naini duna salis bi gairi iznihi illa li hajati wa huwa an yatahaddatha sirran bi haythu la yasma'a la yasma'uhuma wa fi ma'anahu ma idza tahaddatha ithnan bi lisani la yafhamuhu mala ya ce wannan babi zai magana kan hani da musulunci ya yi kada mutane biyu su yi gani su ware suna tattauna wani abu alhalin can suna tare su uku ne su uku ne sai mutum biyu su ware suna tattauna wani abu musulunci ya hana abinda ɗayan zai ji an sosa masa rai shedan ma yana iya zuwa ya ce masa gulmanka ake yi yana iya zuwa ya ce masa zaginka suke yi sai dai da izinin mutumin da Allah wani zan kamar da izinin ka zan gana da wani iya ce bismillah to kaga an samu wata wani kwanciyar hankali ya san dai in zagin shi zai ba ta ne mai izinin sa ba na in ya san wani shari ne ake nufinsa da shi da wuya ce ana neman izininsa to wannan zai dan sa masa nutsuwa cewa dai wata magana ta wadda bata shafe shi ba shine yake shirye da da wata bukata wato ta inda in suka yi magana ba zai ji su ba to sai mala yake a cikin ma'anar wannan kuma yayi daidai da ana zaune mutum uku ni da wani yaren mu daya da ana magana da yaren da duka uku muna ji sai na canza sai na dawo yaren mu an gane tunda na san ɗayan ba zai ji ba to daidai yake da wannan hani da musulunci ya yi kada a yi wannan wannan yaren na kira yaren mu ne ko me da hausa ne kuka yi da larabci ne kuka yi da fulatanci kuka yi da barbanci kuka yi na da duk abin da kuka yi duk ɗaya ne in dai kun san ɗayan nan bayi ji to kada ana cikin magana ana magana da yake ji kai ku san da yaran ku akwai waɗanda yaran su ya dame su akwai kabilanci ko yanzu yanzu zaka ji sun canja yaran su na sun dawo suna ran kuma sun tabbatar da ɗayan baya ji da aka ana canzawa ce ɗan sai ya ce masa zagin ka suke yi eh sai ya ce da kai suke yi gulman ka suke yi haka ɗan adam yake amma dai in an nuna masa cewa ana neman izininsa wannan zai sa ya gane cewa ba fi maganarsa ake ba domin inda zagin shi zai da wuya ce ana neman ya ba da izini na ko kallon shi ma ba za a yi ba salawa ala قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة آه فأربعة قال لا لا يدرك wato Allah madaukake sarki a cikin suratul mujadala yake cewa wato gani mitin mitin mitin aje ana ganawa ana maganar sirri to daga shedan ne daman wani akwai aya da Allah madaukakin sarki ya ce inda man najwa min ash-shaytani ko menene gashi illa man amara bi sadaqati na ya allazina amanu la yata ku ja mu ayan ne na a to ai ban ji farkon ayan ba wala eh yawa Allah madaukake sarki yace na tuna Allah madaukake sarki yace la khayra fi kaseerin min najwaakum illa man amara bi sadaqatin aw aw ma'rufin bainan aw islahin bainan nas aw ko yawa duk wani mutum da za a yi in dai ba kyakkyawan aiki za a ce a yi ba ko kuma a hana mummuna aiki to daman daga shedan ne so ko mutum aka kira ka ba abin kirki za a yi karkaje ina nuhu a ce ana nufin nufin duk abin da yake ba abin alheri za a kulla ba babu wanka saboda shedan ne yake sa mutum mutum mutum mutum ganawa a keɓance to amma idan ya zama alheri za a yi umarni to na musulunci yana so to musulun da za a taru a ce a gina masallaci na musulun da za a ce a gina makaranta a musulun da za a taimaki marayu na musulun da za a gyara wani tsari da al'umma za su samu amfani duk wannan alheri ne kuma mahallada za a samu a ire-irensu amma musulun da za a ce za a cuci wasu mutane na ko za a yi wa wasu kwanton bauna na haka dai ga suna abubuwa na sharri to wannan ba a so shi yasa yace inna man najwa min ash-shaytan wato sani dai ganawa wato wanda za a yi wanda ba waɗannan abubuwa na alheri za a yi ba to daga shaytan ne an samu hadisi daga ibn umar ya da Allah kara tabbata a gare su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun kasance mutane uku wato idan musabbai sun kasance su uku ko idan musulmi gaba ɗaya sun kasance su uku to kada mutum biyu su ware na gane banda na uku banda na uku imam abu dauda ruwa ya sai kara ya ce abu sale yake cewa har sai na cewa ibn umar to idan mutum hudu ne fa duk da an ce in uku ne ta idan su hudu ne sai ya ce wannan babu komai kaga sai a bar biyu suna dan tattaunawa ko sai kuma biyu su ja gefe suna magana amma tun da da mutum uku ne suke hira mutum biyu suka ja gefe kaga an bar wannan shi kadai shedan zai ta saka mar abubuwa eh ko ya ce wanda ya ja ɗayan daman shi baya ƙaunarsa ya kamata a ce ya ji maganar da ake yi da misali wani alheri ne ya zo baya son shi ya samu na haka daidai haka dai haka dai ta iya kuma duk ba shi ba ne wani abu ne wanda kawai bai shafi mutum ba inda akwai abin da kawai bai shafe ka ba bai shafe ka ba eh ورواه مالك في المودع عن عبد الله بن دينار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق فجاء رجل يريد أن يناديه وليس مع ابن عمر أحد غيري فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا يساخر شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنين دون واحد yace Imam Malik ya ruwaito a cikin muwadda littafin sa daga Abdullahi dan Dinar yace wata rana na kasance ni da Ibn Umar a daidai wajen gidan Khalid da Uquba wanda yake kasuwa a cikin kasuwa kawai sai wani mutum ya zo yana son shi gani tare da shi kuma tare da ibn umar ba kowa kaga da su biyan sun zama uku shi kuma wancan yana son su gana kaga za a bar wannan ba kowa to shine yace gashi babu tare da babu wani tare da ibn umar yace sai ibn umar ya kira wani mutum daban sai muka zama mu hudu sai ya ce wa wannan mutumin da ya kira ya ce da Allah ku dan hira na kudan tattauna da wani kudan jira mu yace abin da yasa nayi haka domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada mutum biyu su gana su bar mutum ɗaya na kada su ware saboda kada shedan ya ya shige shi ya ya ya, ya kiɗa masa abubuwan da ba haka ba وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يهزنه متفق عليه أسامة حديث daga Ibn Mas'ud ya dala ƙara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun kasance ku uku idan kun kasance ku a ku biyu a ku uku to kada mutum biyu su ware su yi gani su bar mutum daya wato har sai mutane sun haɗu an yi yawa yace saboda duk lokacin da ake tare mutum uku biyu suka ware to wannan zai bata wa ɗayan rai ko bai yi magana ba kuma ko da bai shafe shi ba zai ga don me ba a sai ya ji magana sai dai ya yi ta mara saƙa to shine yayi daidai da muna ni da wani yaran mu daya na uku baya jin yaran mu da can muna magana da Hausa na muna da Hausa kowa na ji can an jima sai kawai na barke da yayan mu kaga daidai yake da mun yi gani na mun bar wannan to ba kyau sai ku bar yaran naku sai kun ja gefe ko kuma ku ce da Allah ka mana izini za mu yi yaran mu ya ce bai yadda ba haka ne ɗabi'ar ɗan adam eh ɗabi'ar ɗan adam ne ko magana in dai ana magana zai so ya ringa ji zai so ya ringa jin me ake faɗa na taba da gangan a makka ana raba dakunan alhazai na ce bana ba zan zauna da ina neman wanda ba na jin yaron sai na je na shiga kuwa wasu mutane daga lagos duk yarbawa ne ba sa jin hausa ni kuma ba na jin yarbanci sai dai suna jin turanci ka kaga kuma ba ka hana su yaransu ba na nufin ba ka isa ba daman da gangani ya yi ito in su zo suna wani lokaci sun abin sun barke wata ran da yake haka muna wasa sai da ce musu yanzu inda ku ya ce ku saurara yanzu inda a ce duka ni ina nufin yare na ne mu shidan nan na ce kai ɗaya ne ba ka jin yare da Allah in muna ta yaren mu ya za ka je ce mun kai ba zai ji daɗi ba sai na ce to sai an ga mun fassara amma dai kawai muraha nake musu amma dai haka zaka ji wani abu zaka ga sun dauko ko dan nutsuwa ko dan sai ka ji kana son ka ji menene ake so ake yi eh haka dan adam Allah yi bai san ana magana bai san me ake faɗa ba to bare a ce ku uku kaga shi ne ya samu dama ya ce kawai zagin ka suke yi eh Allah ya kiyaye sai babu nahayi an ta'azibi a ta'azibi al-abdi wa dabbati wal mar'ati wal waladi bi ghairi sababin shar'iyyin aw za'idin ala qadir al-adab wannan babu kuma zai magana akan hani da musulunci yayi kada musulmi ya azabtar da bawansa ko ya azabtar da wata dabba ko ya azabtar da matarsa ko ya azabtar da ɗansa ba tare da sababi na shari'a ba amma ya ce ya zama ladabtarwar ya wuce wanda musulunci ya yadda a yi na ladabtarwa ba wai ba a dukan yaro ba fa masu ya ba a dukan yaro kuskure suke ba a daijimar ciwo ba a maduka na hauka na ina nuhun ba a ba amma lad- musulunci ne a ladabtar da yaro a masa tsawa ana shi saboda idan ba a masa haka ba zai tashi a lalace zai tashi zai zo sai kowa ya yi kuka da shi har su iyayen abin da ke faruwa so cewa wai ba a wa yaro fada ba maganar musulunci ba ba a wato ba a wa ba a wa yaro tsanani ba a wa yaro mugunta ba a wa yaro dacin hali duk ba a yi amma ana masa fada in yayi abin da ba kyau ana hana shi in yayi abin da ba kyau kai har maraya da aka ce mutum ya rike kuskure ne a ce ai shi maraya ne na wai ba a mar fada ba gaskiya ba ne kai zalunci ne ma wanda ya rike malaya baya murfada ya zalunci shi na ya ci amana eh amma zai masa fada ne gurgurda yadda zai wadan da ya haifa ina nuhu to fada ne na soyayya ba fada ne na na kiyayya ba eh za a masa tsawa za a hana shi yana so yana zo ya gani a hana shi kun san rai ma tarbiyyar ta ake yi tarbiya ake ake sa ta abu yaro a nuna masa ba kuma yake sun sai yayi ba amma da yawa sai mu manta sai a tallaba har sai ya kai lokacin da inda ake son ya kwara ya ce ba zai yi ba zai nan ba uban na san ya bi ya ce ba zai ba kuma shi ya hada shi haka shi ya tsara shi haka shi ya nuna shi kawai duk abin da yake so ai in zuwa duniya da abin da ake so in ma kace da abin da kake so ka ai ba za ka yi musulunci ba duk wanda yake da abin da nan yake so zai ai ba zai ba Allah ba eh wannan shine kaida kaida ne wa nahan nafsa anil hawa Allah yake kuma mutum ya hana ran shi abin da take so abu ne gashi tana so amma Allah baya so to bai shi ran na so ba za a yi ba na dabtar da rai ake yi kisar shehu usman dan fodiyo ala madaukakin sarki ya yi masa rahama ana ba da kisarsa lokacin yana yana yana yana zaune a kofar gidansa ana zuwa ana wuce shi ana cire takalmin za a wuce gaban malam a gaishe shi ana wucewa ana gaishe shi haka wata rana wani mutum ya manta ya zo da takalmin shi ya wuce ko gaishe shi bai ba sai ya ji zuciyarsa tana gaya masa wannan mutumin sa ya raina ka wato ana ma cire wannan ya raina ka su da yake malami ne ya ji zuciya za ta haɗa shi faɗa da Allah eh sai ya ce wani ɗalibin shi ga wancan mutumin da ya wuce nan a ji a ce ya zo aka bi shi aka ce malam yana kira to shi ma sai ya ji a jikinsa cewa fa ai ya wuce fa gashi bai gaida malam ba gashi ya wuce da takalmi sai ya maza sai ya cire sai ya cire takalmi ya cire takalmi sai ya ya taho da ya zo sai ya ce masa ta sa takalminka yana a ya ce na ce ka sa takalminka ya sa sai buzun da yake kai sai ya tashi ya ce to hau nan takalmin ya tsaya ya ce na ce ka hau ya hau ya tsaya ya ce ka tattaka tattaka ya gama ya ce to Allah ya ma albarka ta jika sai ce ke kuma zuciya ke mutu eh ba ma magana an wuce can ba na inda yake zaunan ma an taka ka san karshe na an kai inta to shi ne wani hannabsa anil hawa eh ba wai kawai da zuciya ta raya ma kawai abu shi kenan sai hakan za a yi ba ba kyau yawa قال الله تعالى wabil walidani ihsana وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah madaukakin sarki ya ce a cikin wace sura ne? Suratun nisa'i ne ko? Allah madaukakin sarki yake cewa wa bil walidain ihsana iyaye kuma a kyautata musu to Allah yayi umarni a kyautata wa iyaye sanan wa bizul qurba a kyautata wa ƴan uwa makusanta ƴan uwa makusanta wannan uwa daya uba daya wannan uwa daya wannan uba daya duk ƴan uwa ne makusanta duk a kyautata musu sa'annan wani ya kama a kyautatawa marayu waɗanda iyayensu maza iyayensu maza suka rasu domin a musulunci maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga mahaifi ya rasu mai balaga ba to shi maraya ne yana nan maraya maraya maraya maraya har lokacin da ya balaga ba ya dinga zama maraya kenan ba suka ga katon mutum ya zo da gemu yana ce muku shi maraya ana nuhu ba ba daidai ba ne haka ne da duniya ma marayu ne ina nuhu to maraici a musulunci yana da iyaka yawa mutum ba obama ko ga ba uwa ba sabanin dabbobi dabbobi idan uwarsu ta rasu su ne marayu ba ubansu ba amma mun mutane idan uba ya rasu mutum ya zama maraya to wannan tsakani Allah maɗaukakin sarki yana umarni a kyautatawa wato maraya kada a bari idan cewa ubansa ya rasu shi kenan ya wulakanta haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa al'umma al'umma ka so kam haƙƙi ne kar a bari wai dan kawai uba ya rasu shikenan yaro yana makaranta ya daina duk abubuwa masu amfani wanda za su mai da shi mutum kada al'umma ta bari dama ai ko dama uban na da rai ai yana da iyaka inda ake so ya kai to wannan matsayin al'umma dole ne Allah ya mata umarni ta ɗauki wannan nauyi har ɗan yaron ya kai shikenan an sauke nauyi kuma sakamako na sauke wannan nauyin fa shine gidan aljanna eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana wa kafirul yatimi ka hataini fil janna yace ni da wanda yake ne maraya haka muke da shi a cikin aljanna da kaga marayan nan kuma naka ne ko ba naka ba eh ina nan ko ba na dan uwanka ba ko dan uwanka duk ɗaya ne in mutum ya rene shi zai samu wannan daraja shi yasa kuma Allah ya dokaciya wanda ake ba su kuɗi na maraya su kiyaye kada su ci saboda Allah ya ce wuta kawai suke durawa a cikin su innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman sai inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ida shi yasa wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ce duk wanda ka gan shi ran kiyama da katon ciki kuma da wuta tana balbali haka za ka ga mutum ran kiyama ga katon ciki ga kuma wuta na ci a cikinsa wuta tana babbaka tana zaɓaɓɓaka a ciki wani abin sai kiyama Allah ya tsare mu to wanda ka gan shi haka to ya ci kuɗin maraya da ma ka ci kudin wara ya gara ka ci kudin makamai ko a ya fi sauƙi man a ya fi sauƙi su ɗari da ɗaya ba za ka biya shi ma ba na nufin sauƙi wai ka ci bin a'a saboda shi ka gayi ba wata aya da za a gaya ma yadda za a yi da kai amma wannan karar Allah ya faɗa innal ladina ya'kuluna amwala litama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wuta kawai suke zubawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma za su shiga wutar sa'ira ya sa rike dukiyar maraya aiki ne ja duk wanda yake da dukiyar maraya kuma ba zuwa banki zai yi ajiye ta ba kasuwanci zai yi da ita kasuwa in ka san baka iya kasuwa ba kai ka karɓi kuɗin mara kasuwa za ka sa ta kuma ka dage ka yi ta addu'a ka kuke idan an baka kuɗin maraya miliyan ashirin lokacin da zai girma ka bashi ka je kana masa lissafin miliyan tamanin ko ɗari ai an gane yawa lalle ka yi riko kana ma an baka ashirin kana bashi tamanin misali nake yi ko abin da ya kama da haka ka san ayar dukiya ta ruku yawa haka ake so ba a baka ashirin ka zo kana ba shi miliyan ɗaya da ɗari biyar ba na ina nan cewa sun ƙare so ake abin kasa ta ta ci gaba na na yayi amma duk da haka ai bai kai wannan ba ma shine ma'ana ni ce bai kai shi ba ai saboda tsananin shi ne ce duk da zafin shi na bai kai na maraya ba eh mara yace kudin makanan nan da aka yi magana bai yi jini da gululi ba ni ce yayi mana an san gulul ai wa man ya galul ya ati ma galle yawmal qiyama shine ai kaga wannan ai zai zo da shi ne amma wannan tabbas wuta ce zunzurutu a cikin cikinsa kuma Allah ya yanki yake wasa ya launa sa'ira shi yasa ai dama ana kwatanta shi ne ba wajen shi wajen galagala ba ne na duk da yana da girman ne ai da musiba amma dai na ce wannan ya fi hatsari na'am Allah madaukakin sarki yace a kyautatawa ɗan uwa makusanta a kyautatawa marayu sa'annan wal masaki a kyautatawa miskinai wane ne miskini na mara makaho to maluma sun yi ta daman ko maluman ma daban da ba suka yi ta faɗa maganganu da yawa dangane da wane ne miskini wanda dai bai da kataɓus a cikin rayuwa shine miskini ba yana nufin wanda bai da abincin da zai ci ba a ta iya yiwa ka samu miskini yana da abinci ta iya ka samu miskini ma da motar shi miskini ne a yaya kuke magana bayan Allah maɗaukakin sarki to bari na ja muku aya Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul kafi lokacin da aka yi tafiya da annabi Musa da Khidir ba sun fasa kwale-kwale ba me Allah ya ce wa amma safinatu fa kanat jirgin ruwan na suwaye miskini ne jirgin ruwa na? wannan aya ƙulani ce shi yasa maluma ya suka ce ta iya yiwa ba yana nufin miskini bai da komai ba ne shi yasa wasu suka ce wanda bai da abincin shekara da ya ajiye abincin shekara da haka wannan zaka gane yadda musulunci ya tsara rayuwar al'umma akwai taimakekeniya a tsakani wanda yake da shi ya taimaka wanda bai da shi haka ne tsarin musulunci yadda musulunci ya hana mutane roƙo ya hana bara sai da dalili ta haka kuma ya tilasta masu dukiya ta dinga taimakon mutane su kuma ba sai an roƙe su ba su da kansu ya kamata su dinga sa ido yan uwa ne makota ne na abokai ne wanda bai da shi na taimaka musu taimako ma na girmamawa wanda suka san darajar wannan da suke taimakawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai duk an samu cikin su akwai wanda suke zuwa suna miskinai ne suna taimakon su idan suka zo irin habu-habu da suke yi da su har abin yana ba sauran wato waɗanda suke tare da su mamaki akwai wanda suke tambayar cewa kun ga wannan ya zo kullum yana zuwa ka ba na kana ba shi abubuwa ne kuma sai mu ga in ya zo kana taɓarɓare kana ta tashi kana girmama shi yace musu lalle ku ba kwa ba kwa gane lamari yace ai wannan mutumin dole na girmama shi saboda shi ne yake mun dakon kayana zuwa lahira fure kun ji wanda suka shirya zuwa lahira na shi a shi ya samu mai kaimar kayansa lahira ne cikin sauki yana tamar mai kwai sai ya biya kudin lodi na da kudin mota ya ce waɗannan su ne 'yan dakon kayana zuwa lahira kyauta kaga kai kai kake jin in ka ba mutum sadaka ka taimake shi su suna jin su shi ya taimake su su suna almajirin shi ya taimake su dan ya sa ya sa musu yin aikin alheri ya kuma kansu ya kai musu ladan su wajen Allah kuma za a biya su alkawarin Allah ne duk abin da mutum yayi na alheri Allah zai biya shi kuma ran kiyama haka za ka gani mazala ma cewa yayi almar'u ta ta hata zilli sadaqatihi yawmal qiyama yace mutun yana karkashin inuwar sadakar saran tashin kiyama gurgurdan yawan sadakar ka a duniya gurgurdan yawan inuwar ka da haka sai ka shirya kana neman kanofi na in kana neman irin leman nan kuma wanda ba ta tara rana na eh da haka gwargwadon yadda mutum ya yi abin kawai da mutum zai kokari zai sadaka ya daure don Allah ka gama kai ka sake wace ka yi don Allah shi kenan ka gama sa'a domin tabbas Allah zai biya abinda Allah ba ya biya kawai abinda aka yi ba don shi ba dukkan shi kuwa Allah ya kiyaye sa'an Allah maɗaukacin sarki ya ce wal jari zil qurba wato a kyautatawa makwauci kuma ma'abucin kusanci wato dan uwa gashi dan uwa ana da dangantaka da shi gashi kuma makwauci wal jari junubi sa'an a kyautatawa makwauci wanda yake babu wata dangantaka na jini tsakaninku magwautaka kawai ta hada ku wa sahibi bil zambi haka na a kyautata wa makauci na dan lokaci kadan shi yasa maluma suke fassara sahibi bil zambi cewa makauci cikin tafiya zaka je bega daga wuce ka ce ka tsara taxi ka shiga to wanda duk kuka shiga wannan mota da shi ya zama makocinka sahibi bil zambi kenan bare wanda za ku je Kano tare na bari wanda za ku tafi saudi arabia tare na misali duk wannan sahibi biljambi ne ko ka je wajen cin abinci wani ya zo ci sahibi biljambi duka wannan allah ya yi umarni cewa a kyautata musu allah ya ce wa bin sabil sa'an a kyautata wa ɗan tafarki shine matafiyi wanda guzurinsa ya yanki a kyautata masa to ma malakat aymanukum Allah ya ce kuma ku kyautatawa abinda daman ku ta mallaka su ne bayin ku yanzu da babu bayi su ne ma'aikatan ku na direbobin ku na eh boyi boyin ku masu wanki wanki masu shara masu bawa fulawa ruwa na gasu nan gasu nan dai masu wa mutane hidima wanda galibi wannan hidiman duk wanda ka ga yana yi kasan bai da ƙarfi domin yadda yana da ƙarfi shi za'awa na ba zai je yana wannan hidimar ba da haka to waɗannan Allah ya ce duk a kyautata musu da ka ga daga farkon ayar a iyaye ko iyaye a makusanta maraya miskini magoci dan uwa magoci wanda ba dan uwa ba na jini magoci na kusa dan tafarki mutum takwas to sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin faqur Allah baya san duk wani mutum wanda yake wato muqtal mai jiji da kai faqur mai alfahari kenan duk wanda ya kyauta waɗannan ya zama muqtalan faqura ko ya yadda ko kar ya yadda abinda ayat take faɗi kenan duk wanda ya ƙi yin wannan aikin to sunan shi muktalan fakura ya zama mai jiji da kai ne alfahari ko ya yadda ko ya ƙi yadda in ji Allah shi ya sa ma Allah ya ce to baya son su dan me dan su ne idan mutum bai wannan aikin ba zai zama su to Allah baya son su wanda kuma yake so kai ya zama su sai waɗannan ayyuka an gane aya shi a fili yake Allah ya tsare mu da haka dole ne musulmi ya sani in Allah ya wadata shi ba wai shi kadai Allah ya ba kudi ba idan Allah ya baka ya wadata ka to iyayenka sun huta idan Allah ya wadata ka yan uwanka sun huta idan Allah ya wadata ka marayu sun huta idan Allah ya wadata ka miskinai sun huta idan Allah ya wadata ka magauta na masu yan wancaka na jini sun huta makota wanda ba su da wannan sun huta makota na dan lokaci kaɗan sun huta matafiyi ya huta na? na bayi ya bayi da kuma waɗanda ce madadin bayi su ne ma'aikata wanda yanzu ake da su lalle su huta wannan shine amfanin ɗan adam ya gane musulunci sai ya mori dukiya kai ta samun addu'a ta alheri eh ana kai ta samun addu'a cikin wanda watakila ma baka zaton baka zamani shine in yace Allah ya ci kanka sai ya ci kanka shine in yace Allah ya saka aljanna sai Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'asa agbara madfu'un lil abwab yace law aqsamu ala Allah la abarra yace so diya zaka ga mutum dukunkune kansa dukunkune jika cikin kura in ya zo makobar gidan mutane za a ce kai me kake a nan ya ce amma wannan mutumin sai ka tarar da in yi rantsuwa wa Allah Allah ba zai bar shi ya kafara suna nan suna nan in ya zo ya ce Allah waɗannan su ce masallacin nan Allah ka sa su shiga aljanna sai Allah ce duk ya ba mu aljanna na tsaya nan na ci gaba yau duk abin da ya faɗa ne talaye Allah baya bari shi kan fara in ya ce kuma duka gobe za mu mutu duk sai Allah ya kashe mu eh shi ne da ya yi rantsuwa ya ce hakan ne sai Allah ya mar maza Allah sai da ya ba da labarin irin waɗannan ɗaya daga cikinsu wanda zai zo amma bai zo ba amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina Umar shine uwaitul qarni maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan kuka haɗu da shi ku roƙe shi ya muka addu'a saboda shi duk abin da ya roƙi Allah Allah baya mai dawa ba fa zamanin annabi ba sallallahu alaihi wasallam zamanin su sayyidina Umar shi yazo manzo Allah bai gan shi ba bai ga manzo Allah amma manzo Allah Allah ya gaya masa shi sayyidina umar ya rike da siffar da inda zai fito sayyidina umar yana ta bibiya yana ta bibiya ya sha wahala amma sai da ya same shi an zo aikin haji daga yaman dan maza Allah ya faɗi siffar sa yace yana da mahaifiya yana mata biyayya yana da wani tabo a jikinsa yayi kaman zai yi ciwon kuturta Allah ya warkar da shi duka sai da sayyidina Umar ya bincika lokacin da suka zo wafud Yaman ma suka zo aikin haji sayyidina Umar yazo yana tambayar su da Allah hal fikum waisul qarni akwai cikin ku akwai waisul qarni aka ce kai manya ne suka zazzauna aka ce kai babu babu wani waisul qarni yana kalifa ba suka ce to amma dai akwai da yaro da muka bar shi yana mana kiwon raƙuma sai dai a tambaye shi ashe shi ne ciyar suna jiya kuma haka sai da Umar da ya gane shi ne ya ce masa to kai mun addu'a ya masa addu'a ka ji sai da Umar ake wa addu'a eh kai yanzu ka ce ba ma addu'a kai ka ne kina gaskana eh sai da Umar ya masa addu'a lokacin da suka koma akwai wanda ya tasan ma neman sa shi ma ya sake haduwa da shi wanda daga kanshi ba sake ganin sa da ma har sai da ya tambaye sa yace halakun hadu da Umar ina nufin a rayuwa sai gaskiya ne shi ma yace a masa addu'a ya masa daga kanshi ne aka ce ba a sai sama yayi kasa yayi ta bahaushe na kawai ya bace eh ka amai da shi kaga yanzu inda ni ne fa sai na buga kati ya ce mai gani har hanji ko mai addu'a na taɓa gano wani kati wani mutum ya yi zawaye wane wane mai addu'a kati ne kuma wani shi mai addu'a ne na? eh mai addu'a shi wannan ya sa har an ce ofis yake kaiwa ana ba yana mutu akwai contract na addu'a na? so contract ya za a yi in bata ci ba ma na? idan bata ci ba za a yi da kudin za a dawo da su addu'a ba contract you have to deliver ma? to tun da ba a ci ba shi yasa ba a yaushe Allah ba a bar dole sai ana roƙon shi in ya ga sauya amsa in ya sauya ki kai ne dai ba ruwanka da wannan kai maza Allah ya ce mana kawai in ka roƙi Allah ka sakankance zai amsa kuma zai amsa eh ba ruwanka da magana amma dai ka san cewa shi ba a mar dole Allah ka amsa mana addu'a وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذبت امرأة في هرة شدنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أدعمتها وسكتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه an samu hadisi daga ibnu umar ya dala tsara tabbata a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an azabtar da wata mata saboda kyanwa wadda ta kulle kyanwan har sai da ta rasu sai Allah ya sa ta a wuta ita bata ciyar da kyanwan ba ita bata shayar da ita ba kawai ta kulle ta bata barta bata je ta ci kwari abinda za ta ci rabanta na arzikin da Allah ya masa a bayan ƙasa wannan mata a cikin bani isra'ila take mata ce mai mugun hali wata rana ta fita sai ta ga wata kyanwa tana ta shiga damuwa tana neman abinci sai ta ɗauke ta sa ta a daki ta kulle an ce ta dawo tana jin kukan kyanwan tana ji tana kuka tunda wanda suka san kukan dabbobi ma sun san irin kukan tashin hankali tana jin yunwa ta ƙi ta buɗe ta ta ƙi ta ƙyale ta tattafi ta nemi abinci har sai da ta mutu shi yasa za ka ji wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta an nuna masa an nuna mata matar a wuta da wannan kyanwa kyanwan na ya kushinta za ta rama kaga ai mugunta babu wani ai mugunta ce to mugunta ko dabbobi ba a yadda mu a yi musu mugunta ba bare dan adam shi yasa waɗanda suke gwamnati da ake ta wanda suka zo suka ba gwamnatin gwamnati shawara na aka rage ƙarfin koyar da addini a makarantun boko sun cutar da mu idan da ana koyar da addini a makarantun boko kuma addini na gaske musulunci ai mutane za su tashi wasu irin mutane ne wallahi wani abu ba za su yi ba ka bukatan dan sanda na saboda abin da ya dame ka lahira ka ya me za ka ce wa Allah ba da mutum ba zai yi ba amma mu sai tashi ba addini shi kenan sai ta abun nan da abubuwa da da gwamnati ta kashe kuɗi wajen ma koya mutane addini kuma ba ina nufin musulmi ba har da kirista su ma koya musu addinin kiristan su gane shi na gaskiya saboda shi ma addinin kirista ai babu fashi da makami a ciki babu sata na babu kisan kai na babu zina babu shan giya duk duwa yashe inda za su bi da an samu nutsuwa a bayan ƙasa musulmi ma haka ga makagar da aka ce a kawai dai bariki za a yi ta yi shi ne ɗariya turawa kaga shi kenan sai abubuwa suka zo suka suka daddamule eh aka zo aka yi ta sa mutane tun da an riga an bar tufa na na addini da kaman kamanni aka yi ta barin mutane suna ta suka ta barin jin da sunan musulunci wallahi da yawa daga ciki ko fatiha ba su iya ba amma za ka za ka zan cewa shine abul abu abu abul abu jardai eh aka kana abu abu suke ta sawa eh yawa abu abu fatima hmm abu da da kaji abu dai ka san sunan wani yawa mai ilimi ne ai suna da wayo saboda sun san wannan sunayen wanda har ma yake sa wa kan shi wanda ya fahimci addini zaka ji ana abuwa ne abu abu baka ji sunayen su ba abu wani abu abu wani abu abu wani shi an kama shi kaje ba abu kowa bane wallahi tallahi ba abin da ya sani kawai gashi kuma ya riga ya bar mu in ka ganshi a hoto har da rawani sai ka dauka malami ne kuma kawai ta cewa sai an yi kaza a musulunci sai an yi kaza kuma duk sun san ƙarya ne in ba a yi kaza ba kawai za a yi kaza a yi abin nan kuma abin da suke cimmawa shine a sa musulmi su shiga cikin rudu to Allah bai yarda ba domin rudin da aka so a shiga ba irin wannan bane wallahi ba irin sa bane addini ne ake cewa ya rikice na cike ma su dukku su fice Allah kare gwada mana wannan lokaci eh a za ka kai ta gani abubuwa a to ya kai ya kawo shirin da aka yi na a edu waɗanda ma ba musulmi ba su je makarantun musulunci har da madina har da su alkahira su je su yiwo digiri su yiwo master su yiwo phd su dawo ba musulmi ba sa'an nan a sanya su su ne limamanmu su ne limamai da ku an sha hudu ba liman kuma ba musulmi ba kuma ya iya ƙulani kuma ya iya hadisi su ne wannan yan bazatan ai da kuke yi program ne mai kuɗi da yawa kuma aka kashe amma duka allah maɗaukacin sarki da yake abin da hannunsa na da yawa sai a yi sai a wargaza na san shekarar da wasu ma cikin waɗannan suka musulunta a can makarantar suka musulunta suka koyi na akwai su akwai su kana magana shekara ban iya tuna shekara amma a kano kano akwai masallaci yan katako akwai shekaran da lada sakataren masallacin har ya zama sakataren masallacin ba musulmi ba ne har ya zama sakatare a masallacin sai wata nan da aka zo ana wa'azi yana kuka ya ce yau zai karbi kalmar shahada aka ce kalmar shahada ya ce wallahi duk zaman da ya nan shi ba musulmi ba ne kawai an zo ne yana duduba abubuwa to ya kai a kano akwai shekarar da wani ya zo daga waje ba musulmi ba ne har liman ya zama ba a san ma ba musulman sai da ya gama abin da zai zai tafi har ya rubuta waka da larabci ina iya tunawa akwai baiti da ya yi na farko sallawa sama li amrin kana ya dulubuhu lamman ta al'amru la sallawa la samu ya rubuta mun cewa su fa sake sallah wajen shekara arba'in ya ce kawai yana sallah ne yana azumi saboda rishar da yake yi amma tun da ya gama rishar din shi ba zai sake sallah ba ba zai sake azumi ba da aka su je su sake sallah wanda suka rubuta littafin da ake karanta a sakandare nan ko? ashe kuma kun sha sallah kaji ma shi lima musulmi ba musulmi ba ne aka ladi ashe kun sha sallah gudu ya sallah na gane fota tare suka yi na sani eh ya zo da sati ne za ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu ina ga sai mu mu zo mu tashi akan wani hadisi don na na wannan mata mai kyau wa insha Allah ah bari ne karanta wannan ba shi ta na gama sai ta ya assalamu alaikum mala Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin na da imani yau mara yace an gada da imani to amin Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana da imani a malam mutum mutum ne a mutumin da bai yi shafa'i da wuturi ba kafin ya kwanta a to malam zai iya yin sa kafin a yi sala asuba eh idan alfijir bai ceto ba idan alfijir bai ceto ba ai daman shafa'i da wuturi yana nan da zaran an yi sallar isha har fitowar alfijir lokaci ne na shafa'i da wuturi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna sallar da raka'a biyu ne mutum yayi ta yi yace ai idza wa idza khifta subha na fa autir bi wahida idan ka ga alfijir zai fito sai ka yi wutirin ka ko raka'a guda da ka wutiri yana nan matukar alfijir bai fito ba ko da kuwa minti biyar ne ya rage ya fito amma da zaran alfijir ya fito to magana wutiri ya kare galal malam yaya sufofin sallar istikhara da kuma yadda ake yin ta sallar istikhara to ai sallar istikhara nafila ce raka'a biyu ake yi ba ta da wani siffa duk siffar da ka sani ake nafila da ita haka ake yi na za ka karanta fatiha da kuma duk surar da ka ga dama in ka gama sai ka yi addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta istikhara اللهم إني أستخيرك بخيرك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان حد يكرشي شكي shine ake so ba wata sura da aka ce sai ita za ka karanta karanta ba ta ina ɗaya na karkausar ƙulwallahu ahad kenan in ka karanta fatiha kai bakara kai ali imran na biyan da ba ka yi na wane sai ka idar ma sai ka idar ma sai ka daga hannu daima addu'a ita ce shi Allah wato ina baka zabi wannan abin da nake kai ko ma me mutum yake a kansa sai Allah na baka zabi saboda kai Allah kai ka san ni ni ban sani ba kai ne ne iko ni ban da iko kai ka san abin da ke goyi sai a cikin addu'a zaka ga Allah idan wannan aure misali aure ne misali mutum yake nawa in wannan auren alheri ne to Allah ka tabbatar da shi Allah ka sa ni idan ko ba shi bane Allah ka dauke ni akan shi sai ka cire min shi in sannan ka canza min da wanda ya fi shi alheri shine ka bawa Allah zaɓi to kai kuma ka je ka yi istikara ka ji abun bai yi ba ka zo kana fushi ai an gane kawai in bai yi ba shikenan ka dauka kuma hakan ne shine yafi ma alheri wanda ya istikara ba kawai ya bar Allah ne sai abin da Allah ya eh ya bar Allah zaki kuma ba so daya ake yi ba akan al'amari sai na umar yace muka yi istikara akan abu ɗaya so 70 sai yi sai yi sai har sai mu ji hankalin mu ya kwanta nan kawai za a yi shige ya malam ina roƙon asa yaro na addu'a za su fara jarabawa ta fita university gobe Allah ya sa ya ci Allah ya sa duk sauran ƴaƴan musulmi ma da za su jaraba a ko ina Allah ya sa su ci Allah ya sa kuma karatun ya amfane su duniya da lahira eh na'am eh bismillah shi ne imamun naku? na lokacin da muka ce hukumu ta kara da zawo a nan ne muka gane yana ma da gane Oh, yana replying text. A lalle gane da kuka bashi. Kun yi daidai, saboda ba sallah yake ba. Na? Ya da wani abu, ai aiki yake a cikin sallah. wannan aikin ya kai ya bata sallah kun yi daidai wasu wasu wasu limaman inda irin wannan ne ai sai addu'a na ji na taba ku labarin ni ma mun taba min wani a national mosque sallar la'asar ne mun je anguwa da wani alaikum salam na نعم idan kasuwa ce idan kasuwa kake yi aka baka rukun kudin maraya dama Allah madaukakin sarki ya ce fa man kana a fakiran a ganiya a fale sa'afi ko man kana ganiyan fale sa'afi wa man kana fakiran fale ya'kul bil ma'ruf wannan umarnin Allah ne wanda ya zama mawadaci ne to ya rabu da kudin maraya ba ruwan shi da shi yayi saboda Allah amma wanda ya zan talaka ne to amma ya ci da kyautatawa ka kenan daukan nauyinka na noman rayuwa ba wai na bishasha ba da ka ba yadda nake cin abinci misali a ci a garin nan na saba ina zuwa wajen mata mai sai da tuwo na garau-garau ina cin ɗari biyar ko ɗari hudu da aka ban gudun maraya kawai sai na bai da cin abinci na shagalin misali nake an gane kaga an na shiga wani abu wato na dau hanya na bata dukiya to amma in nan ne na cigaba da cikin nan shi nake wa hidima babu da shi da ka kawai abin da yake jagorancin rike kudin maraya shine tsoron Allah shine jagora in mutum ya kuma ga sakamakon da za a masa in ya ki kuma ga abin da zai hadu da shi eh alaihi wasallam ku bari ni sallah zara minti goma ya ya ku sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad